الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم إن شاء الله يوضع متاشي كون شيرامي تجبادا ta'alimi akan bayani da Allah maɗaukakin sarki ya yi akan ahlul kitabi wanda ya kawo a cikin suratul ali imran gabanin mu fara fassara wannan shafin zamu kan dawo baya inda kan aya ta 69 wurin da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wadda ta'ifatun min ahlul kitabi law yudillunakum وما يضلون إلا أنفسهم wama ya shuru Allah madaukakin sarki yake cewa wasu jama'a daga cikin ahalin kitabi wadda suna burin ya tamanna suna burin cewa ko suna son su gani cewa dukkan mutane sun zaune daga cikin wanda suke bin millarsu sun zama mi suna bin suna da itikadi imani irin nasu su ahlul kitabi ko kuma bi sai Allah ce law yudilluna ku ina ma za su fadda ku sai Allah ce ma yudilluna illa anfusahum da dai ba za su fadda kowa ba face kawo kansu wa ma yashurun amma su ba sani ba Allah ce ya ahlul kitabi ya ku wa'anda aka ba su littafi ya ku ahlul kitabi lima takfuruna bi ayatin lahi me yasa kuke bijire wa ayoyin Allah wa antum tashhadun alhali kuna sani kuna halarce amma kuke min kuke kaucewa da alamomi na Allah madaukakin sarki Allah ce ya ahlan kitabi ya ku ahlan kitabi lima talbisuna alhaqqa bil batil duk wannan tuhumar su Allah yake me yasa kuke cakuɗa gaskiya da ƙarya ku ɗauko ƙarya ku haɗe ta da ƙarya wa taktumuna alhaqa kuma kuna boyewa gaskiya wa antum ta'lamun alhali kuna sane ba fa bin abinda Allah madaukakin sarki ya turo manzanni da su karantar da mu su gargade mu to sai suke kaucewa wa qala qa'ifatun sai wasu jama'a daga cikin mimin ahlul kitab daga cikin ahlul kitab suke cewa aminu billadhi unzila ala alladhina amanu ai mun yi imani da abin da aka saukar waɗanda suka yi ba da gaskiya amma mun yi imani da shi ne mi wajihan nahari ai awwalan nahari mun yi imani da abin da aka saukar akan muminai farkon yini sai suka ce wafuru sannan kuma mi sai su kafirce ko kuma wafuru ku kafirce wafuru bihi akhirahu ku kafirce da wannan wahayi a ƙarshen yini da haka da farko za su nuna kamar suna tare da mi da gaskiya in tafiya ce tafiya kuma ya su mi sai su nuna wa jama'a ga asalin fuskarsu da suke bi shine aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wa furu akhirahu la'allahum yarji'un Allah ce la'allahum yarji'un domin tabbas za su mi za su za su dawo za su dawo imma da tunaninsu akan gaskiya ko komi za su dawo su gane wani tafarki ne wanda yake tafarki madaidaici tafarki na gaskiya shi ne Allah ce hum alam minna bi kutubillahi wa qad raja'u an su ne mafiya sani littafin Allah duk littafin da Allah saukar a cikin suratu baqara Allah madaukakin sarki yake cewa allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati wargun kuma ya ce alladina atina humul kitaba sai ya ce ya arifuna kama ya arifuna abna'ahu kenan su wanda aka ba su littafi su rike littafin suna karanta shi haka tilawati kaiwa matukar tilawa bitar wannan littafin su rike shi kenan hannu bibbiyu amma daga baya da Allah madauka a cikin littafin kuma Allah ya nuna musu wane ne manzon Allah shi ne Allah sai ce ya harfuna kuka ma ya harfuna mi adana ahun sun san manzan Allah kamar yadda suka san ƴaƴayensu amma duk wannan din saboda hasada ya kana su bin alqur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi kadai ya fito ba a cikin tsazansu ba shine dalilin da yasa suka ibinsa Allah madaukakin sarki yace wala tu'minu kuma suna cewa su yahudawan wa qalu aidan wala tu'minu wa tattabi'u illa liman kana tabi'an lidinikum kada ku yi imani kada ku bi ku yarda da ni da wani tafarki illa liman kana tabi'an lidinikum sai ga wanda ya kasance mabiyin addinin ku ne wannan gabar a cikin zamaninmu da muke ciki yanzu wallahi da yawa sun tashabbuhi da wannan ahlul kitabin shi ne sai na ce malam wani duk abin da zai faɗa saboda baya millar baya abin da yake itikadi na ba zan yarda da shi ba ban yarda da abin da ya faɗa ba ko gaskiya ne kuma haka yanzu mafiya yawan mutane muke da haka duk abin da muka danganta shi tun da ya kama da na wannan yahudawa ko nasara ahlul kitab wallahi talla mun yi tashabbuhi da su ko mu sani wallahi Allah sai ya mana hukuma akan wannan tashabbuhi ita gaskiya gaskiya ce gaskiya gaskiya ne ƙarya ko ƙarya ce gaskiya ba wani kuskurima da ake mata to shi yasa suka ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku yi imani face ga wanda sai ga mi wanda ya bi addini sai Allah ya ce kul ka ga musu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innal huda lalle ita shirya hudallah a hannun Allah take shi yasa a baya lokacin da muka je kan ayar laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha sai ce akwai hidayatu tawfiqi akwai hidayata at-tawfiq wanda mi ba a hannun manzon Allah wannan hidayatu tawfiq manzo Allah yakan yi wa'azi ya shirye da kai amma yarda da bin shiryar kuma yana ga Allah ne shi yasa sai Allah ya ce innal huda hudallah ita shirya a hannun Allah take shirya ta Allah ne shi yake shiryar da wanda ya ga dama ayyuta ahadun misla ma utitum أو يحاجوكم عند ربكم الله إن الهدى إلى الحق هو هدي الله تعالى لا ما أنتم عليه من تكذيب وعناد مكافة أن يؤتى أهل من الفضل مثل ما أوتيتم سنة جنسورا kada Allah ya ba wani wata falala daga cikin abin da ya ba su misla ma utitum kwatankwacin abin da ya ba su wannan ahlul kitabi aw yuhajjukum inda rabbikum ko komi ya kafa muku hujja ya jayaya da ku a wurin ubangijin Allah madaukakin sarki abinda kake ga ya baka kake ga wani bashi da wata darajar da Allah zai bashi to Allah yake iya bashi ko ya bashi abin da yafi wannan so da ya kafa ma hujja shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce mislama utitun au yi hajjukun inda rabbikum au mukafatan an yi hajjukun inda rabbikum in akarartun bima unzila alayhim suna jin tsoron kada Allah ya ba wani wata falala irin falalar da Allah ya ba su ko komi suna jin tsoron kada wani ya kafa musu hujja a gaban ubangiji da irin wannan falalar da Allah ya ba su sai Allah madaukakin sarki yace kul ka gaya musu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innal fadla bi yadillah lalle falala tana ga Allah ne madaukakin sarki innal fadla bi yadillah yutihi man yasha yana bayar da ita ga wanda ya so ne Allah yana ba da falala ga wanda ya so ne shi yasa zaka ga sai kaga wanda ne wanda bai yi imani da Allah ba sai kaga Allah madaukakin sarki ya ba shi falala ko ta mulki ko ta kuɗi ko ta lafiya da sauransu to Allah shi haka ya ga dama a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanat ad-dunya ta'du janaha ba'udatan ma saqa minhu kafiran shurbat ma'i yace inda a ce duniya ta kai nauyin fuka-fukin sauro Allah maɗaukakin sarki ya ce to da kafiri bai sami mukuriya ɗaya na ruwa da zai iya kurɓa ba darajar duniya a wurin Allah inda ta kai fuka-fukin sauro to da Allah ba zai ba wa kafiri ba saboda bai imani da shi ba amma ni Allah yana ba wa yuzi duniya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yuzi imana illa liman yuhibbu Allah yakan ba da duniya ne ga wanda yake so da wanda ba ma ya san sa amma ba ya ba da imani sai ga illa wanda yake so da haka idan kaga kana da imani ko kaga wani mutumi Allah ya bashi imani yana bin addini sau da kafa to ka ji wannan fa Allah ne yake son sa an fahimta shi yasa Allah madaukakin sarki yace kul ka ga musu innal fadla bi yadillahi yusihi man yasha wallahu wasi'un alim lalle kuma Allah kasance wasu ulfazi yana da yarwar falala alimun ko masani ne bimai yustahiquhu ga wanda falalar da zai baya ta cancanta da shi ga wanda ya cancanta da amar a bashi wannan falalar Allah shine masani yattasu bi rahmatihi man yasha yana kebantar da jinkansa da tausayinsa ga wanda ya so wallahu dhul fadl kuma Allah ma abucin falala ne azimu mai girma wa min ahlil kitab kuma daga cikin ahlil kitabi man in ta'amanu bi qintarin akwai wanda in ka aminta da shi ka bashi kudi mai yawa al qintar kudi ne mai yawa yu'addihi ilaika zai dawo ma da wannan kudin in in ka aminta da shi ka aminta da shi ka bashi wannan kudin daga cikin ahlul kitabin mai yawa to yu'addihi ilayka zai dawo ma da wannan kudin wa minhum daga cikin kuma ahlul kitabin man in ta'amanu bi dinarin akwai wanda wallahi dinari ɗaya kawai in ka bashi shine mai mafi karanci a wannan lokacin ka bashi dinari ɗaya saboda mi aminta da shi ya zo ya nemi rance ko kun yi business ya tafi ma da dinari ɗaya sai Allah ya ce la yu'addihi ilayka ba zai dawo ma da wannan ba saboda rashin amincinsa shi ba amini ba kuma mi ba shi da mi ba shi da aminci shi yasa ba zai dawo ma da shi ba sai Allah ya ce illa ma dumta alaihi qa'ima sai kai tsayuwar daka ka tsayu a kansa ka takura ma da ya iya dawo ma da shi to wannan kuma ita ma siffar da yawa daga cikin al'ummar mu muna da ita akwai wanda in ka bashi kuɗi ko nawa ne lokacin wa'adin da kuka ɗauka zai dawo ma da kuɗin nan akwai wanda wallahi komin ƙarancin kuɗi in ka bashi wallahi ba zai dawo ma da shi ba sai ka tsaye a kansa sai a ce wai ayi wani shi in ka ci kuɗinsa wallahi ba shi da mutunci sai ya zo ya ta damun ka ya ta kaza kaza a'a kai ɗin me yasa da ka ci baka dawo da shi ba ranar alhamis din nan muna zaune da wani aboki na yake ce min akwai wata ne da suka yi karatun ƙur'ani tare da ita ba ce aure ba ya ce to amma tana karatu ne wallahi tana yawan irinsa ta tambaye shi da allah taimaka mata da aron kuɗi ya ce bai sai irga nawa ya ba ta ba kuma bai taɓa ba ta aron kuɗi ta dawo mata shi ba muna zaune ma kiransa ta yi tamar kwamfilin da allah tana neman aron kuɗi ya ce ba ta damar da shi ya rasa yadda zai yi ya ce akwai lokacin da ya ba ta dubu ashirin da wani abu za ta je ta yi registration shi kuma shi ma fa in ba shi wani lokaci sai dai kira gidansa a turo mara ya ce to ka fito mata a mutum da kai ta ara mata ya ce wallahi dubu biyar biyar bai san sau nawa ya bata ba ni ma abin da na ce marki ya ce in dai ba za ta dama da shi ba ka daina bayarwa to wannan kuga siffa ne ta ahlul kitabi in mutum ka aminta da shi ka bashi sai ya dawo ma da shi Allah ce illa ma dumta alaihi qa'ima sai ka tsaye a kansa da ya iya dawo ma da shi haka sai kuna ta me kuna ta kace na ci Allah ce zalika bi annahum qalu waɗannan kuma saboda sun ce ne sun ce min laisa alaina fil ummiyina sabil ai mu ba mu da wani laifi laisa alaina ismun ala al ummiyin al arab kenan su ba su da wani ba wani zunubi da yake kansu akan larabawa sune al ummiyin alladhina la yastati'u al kitabata wala qira'a wanda ba sa iya rubuta abu balle su karanta shi su larabawa Allah kawai kunya ya ba su kawai akai shi yasa da kowace al'umma Allah yana duba wani ya suke sai turo musu abin da ya gagari irin su muka ɗau mutanen annabi isa su likitanci ne sai Allah kawo annabi isan ya ba shi mujiza ta raya ma matacce ba likitan da ya isa raya wanda ya mutu wanda ya shekara dubu da mutuwa a ce wannan kabarinsa ne zo ka da shi babu annabi isa ya zo ya tashe shi ya ce musu shi ne wannan suka ce eh to annabi musa lokacin tsubbu masu yin tsafi sun fi yawa a wannan lokacin da shi suka gagara sai allah turo mujizar annabi isa ta zo dukkan da baibaye wannan sihirin nasu to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam larabawa su allah ya ba su kunyar iya haddar abu da iya zance sai allah ya kawo musu littafin da ya fi su iya magana maganar allah da ta fita su duk wanda yake balarabe in ka karanta mar qur'ani ko bai san me ba sai yayi kuka to haka Allah madaukakin sarki yake duba ya al'umma take sai turo musu abin da yafi wannan to shine Allah madaukakin sarki da ya turo musu su wa'annan ahlul kitabin dama ba yankin su bane zuwa suka yi suna kwadayin annabta a basu a cikin su to shine suke cewa laisa alaina fil ummiyina sabil mu ai babu babu wani laifi akan mu don mun cutar da wanda yake al'ummi balarabe babu wani laifi a kanmu wa ya ƙulu na alallahi kazibe kuma suna ƙirƙiran ƙarya suna faɗan ƙarya a su danganta ta zuwa ga Allah wa hum ya'lamu alhali sun san cewa wannan abin da suke faɗa ƙarya ne ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wani dalili da wannan ƙaryar tasu ba sai Allah ce bala yadda lamarin yake man aufa bi ahdi duk wanda ya cika alkawarinsa wattaqa kuma yayi imani da Allah ya bi Allah ya bi manzansa fa inna Allah yuhibbul muttaqin to ya sani lalle Allah madaukakin sarki yana son mutane yana son wanda suke masu jin tsoron sa duk wanda ya ji tsoron Allah ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya sani Allah yana son masu jin tsoronsa masu taƙawa wani sahabu manzan Allah ko Abdullahi bin Abbas ne ne na manta ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam menene tuƙa menene at-taqwa sai ya mar misali da cewa kamar kai ne ka shiga jeji in ka shiga jejin wanda a cikin wannan jejin ko a cikin gonar gona ne ma'abociyar kaya wani irin tafiya kake yake yana taka tsantsan ne duk gunda zai sa kafarsa sai ya duba in zai kauce ta sai ya duba ya ce to wannan shine attaqwa saboda ni ana so ku zamto kana da taka tsantsan akan hidimar rayuwa da addini gaba daya shine ka samu cikakkiyar takawa ba kawai komai in ka dauka kawai ka ce a kaza kaza a'a wannan shine asalin attaqwa Allah ya ce innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila yace lalle wa'anda suke juya suke fansar da alƙawarin Allah wa aymanihim da rantsuwarsu wanda sun yi mi qata'uha bil wafa'i suka rantse cewa za su cika wannan alƙawarin da suka ɗauka kuma suka yi mi suka juye wannan alkawarin nasu suka juye mi alkawarin Allah da wannan rantsuwar tasu duk suka juya laifi biyu kenan ba mu cika alkawari ba ko mun yi rantsuwa za mu yi ko muka karya rantsuwar to Allah maɗaukacin sarki ya ce sun mi sun fansar da ita ne samanan kalila da wani lada ɗan kaɗan tun sai ya zo shi ya faɗa aya ta alƙur'ani ya fassara ta ba daidai ba saboda yana ga wanda yake gabansa wasu gunguma gunguman masu kuɗi ne ko in ce gunguma gunguman gumaka in ya faɗa za su ba shi kuɗi amma in ya zo ya wa'azi ya takale su za su iya mi a takin ɗinsa ko sa a kama shi sai ya juya ma'anar aya to wannan shine abin da ayan nan take nufi saboda yana ga abin da zai samu na duniya to wallahi Allah yake cewa ulaika la falaqa lahum fil akhirah wannan bashi da rabar lahira ayyaz billah wala yukallimuhum Allah Allah ba zai kalle shi ba ai ba zai magana da shi ba wala yanzur ilaihim yawmal qiyamah kuma Allah ba zai kalle shi ba kallo na rahama Allah ba zai dune shi ba ranar alkiyama ya kalle shi saboda ya ji kansa ba wala yi zakihim kuma ba zai tsarkake shi ba ai Allah yana tsarkake mutane ne a ƙananan zunubansu in ta ji ta nibu ka ba ira matun haura nukaffir an kun sai a cikin Allah zai kankare mana manya in mun ji tsoron manya-manyan zunuba mun guje su sannan Allah maɗaukakin sarki da ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi sai ya ce wa yaghfiru ma duna zalik abinda ba shirka ba Allah yakan wanke mutum ya tsarkake shi to wannan fa duk wanda ya juya ayar Allah Allah madaukakin sarki ce wayi wala yuzakkihim ba zai kuma tsarkake shi ba ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da kuma azaba mai radadi da wannan shine muka zo karshen karatun mu na yau abinda na faɗa daidai ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tara mu a cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa da aiki da shi wanda ne kuskure kuma karancin sani ne na roƙon allah maɗaukakin sarki ƙara buɗe ƙirjina wurin fahimta kuma datar da mu ya bai mana kurakuran subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika shirra la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum